أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin 22 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai da wata na biyar miladiya haihuwar annabi isa danna na mara idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya allah subhanahu wa ta'ala yi muna jagoranci ajiya mun kwana wato a aya ta 68 fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim yau za mu tashi aya ta 69 amma kafin nan akwai kusan tambaya guda shida sai dai za mu karbi tambaya guda uku sauran kuma sai ranar da Allah ya kaddarta kafin tambayar wasu sun turo sakonni suna barin addu'a to Allah muna tawassali da sunayenka mafi kyawu wa'anda idan aka roƙe ka kana karba ya Allah ka san halin da bayunka suke ciki Allah ka biya wa dukkanin bukatocinmu na alkhairi muna tawassali da azumin da muke yi dan kai mun bar cin abinci da shan ruwa da duk wasu ayyuka wanda muke yi ba don kowa ba sai don kai ya Allah muna tawassali da wannan azumin da muke yi na watan Ramadan da kuma ibadun bayunka a cikin wannan kwanaki guda goma na ƙarshe ya Allah ka biya mu dukkanin musulmi bukatarsa wa'inda ba su da lafiya Allah ka ba su lahiya mu da ke da lahiya Allah ka ƙara mana iko wacan kuzari akan bautawa ka bisa bauta ta gaskiya wanda suke neman abin da za su ciyar da iyalansu Allah ka ba su mai tambaya ta fari yana tambaya ne bayan sallama ya ce assalamu alaikum yana so a yi masa bayani akan abin da ya shafi watan abin da ya shafi i'tikafi mahimmancin sa a rayuwar dan annabi adam musulmi sannan kuma wani irin ɗabi'u ne ya kamata mutum a ce yayi kiyaye yayi respect su a cikin wannan aiki na i'tikafi to ala kulli halin ne itikafi watan abin da ake nihi da itikafi a farin malaman luga suka ce idan aka ce al'itikaf to ana nuhin waton almuwazaba ko alluzum lazantar abu al'itikaf lugatan bi ma'ana luzumu shay wa habsun nafsi alaihi idan aka ce itikafi shine mutum ya lazanci abu sannan kuma ya kame kansa akan duk abin da yake yi barran kana au isma yana cikin watan sarari ne mutum ne mai sabon Allah subhanahu ta'ala ko kuma mai takawa da Allah subhanahu wa ta'ala amma a shari'a ibn hazm rahimahullahu ta'ala yace al-i'tikafu huwa al-iqamatu fil masjidi bi niyyati at-taqarrub ila Allah ta'ala sa'atan fama fuqaha laylan aw nahara abinda babban malami yake cewa ibnu hazam yace abinda ake ni da itikafi shine iqama tsayuwa ko zaunawa cikin masallaci da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tsawon daga awa daya abinda ya sama jama'a muna fahimta ibn hazm ya ce itikafi shine mutum ya zauna cikin masallaci ba dan komi ba sai dan ya nemi kusanci da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma daga awa daya daga awa daya abin da yayi sama duka ya halitta mutum zai iya shigowa masallaci ce ni zan shiga itikafi na awa daya ya halitta kuma kana iya ka tsara kwanaki kwana goma har zuwa abin da ya fi amma abin da aka fi so mutum ya cikin kwana goma wa'annan ya zamanto ya keɓanta a masallaci amma da ce lailan auna haran watan da dare ne ko kuma da wuri ya halitta mutum ya shiga itikafi da rana da rana kirikiri ka shiga masallaci ka ce daga azahar zabuwa magariba itikafi kake yi sai dai abin da ya wajiba akan abin da ya kamata mai itikafi ya kiyaye shine kawai ya shagaltu da bautar Allah subhanahu wa ta'ala in ka shiga itikafi to ibada ake bukata za ta sada ka da Allah subhanahu wa ta'ala misalin kamar karatun alqur'ani yawan zik- ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yawan addu'o'i da yawan istighfari da yawan sallah kuma daga cikin abin da ake so mutum yayi a itikafi shine at-tafakkur fi makhluqatillahi ta'ala mutum ya dinga tunani a cikin halittun Allah madaukakin sarki wannan ma shi ma itikafi ne to dalili kuma shine ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata itikafi suna ce muakkada an so mutum da dama sai ya yi itikafi da fatan Allah subhanahu wataala ya mun jagoranci sannan kuma itikafi rukuni guda biyu gare shi al itikafi ya da rukunna guda biyu rukuni na farin luzumul masjid mutum da yayi cikin masallaci dole ya cikin masallaci sannan rukuni na biyu shine anniya dan duk aikin da babu niyya a cikin sa to wannan aiki risa ne da fatan Allah subhanahu wataala ya bani jagoranci sai tambaya ta gaba akan abin da ya shahi aka ce akwai wani lokaci a inin juma'a idan mutum ya addu'a Allah yana karban addu'arsa wai wani lokaci ne to malamai su yi sabani akan fidda wani lokaci ne a ranar juma'a idan mutum ya yi addu'a Allah yake karba amma mafiya yawan malamai fahimta su ta yi akan cewa bayan sallar la'asar ne da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci sai tambaya ta karshe da zamu karba shi tambaya akan abin da ya shafi karatun alkur'ani ana kiyamun laili shin ya halitta mutum ya duki alkur'ani ya riba ya halitta idan ana sallah ta kiyamun laili ta hajjudi mutum ya bude alkur'ani wannan ba laifi bane da fatan Allah subhanahu wataala ya mu da jagoranci yau za mu tashi a aya ta 69 sai Allah ya ce
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون suka ce قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
Allah ya ce watlu alaihim naba Ibrahim shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya ce watlu alaihim bi ma'ana iqsis alaihim watan ka ba su labarin annabi Ibrahim annaba bi ma'ana khabra Ibrahim ka ba su labarin tarihi na shugaba na masu tauhidi shine wa annabi Ibrahim abul anbiya kuma uban annabawa daga cikin lakabin annabi ibrahim ana kiransa da abul anbiya shine Allah ya ce manzon Allah watlu alaihim naba'a ibrahim manzon Allah ka ba mutanen ka labarin watan annabi ibrahim me ya faru da annabi ibrahim sai Allah ya ce id qala li abihi wa qaumihi yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa wa qaumihi da mutanensa ma ta'buduna ai ma za ta'buduna me kuke bautawa annabi ibrahim ya taso ya iske mutanensa suna bautar wani abubuwan da ba Allah bane gumaka suke bautawa to dan aka ce gani da ido ya himi ya heji dan ya tabbatar da waton su mushrikan mutane ne ba Allah suke bautawa ba su yi tambaya ya ce wa babansa kenan kaga babansa ma kahiri ne azara ya ce mata abuduna wai me kuke bautawa ya ce baba da mutanensa jama'arsa da Allah ya turo zuwa gare sa mata abuduna miye kuke bautawa qalu sai suka ce na'budu asnaman mu dai muna bauta wa gumaka ne da muke tafiya daji mu sassaka icce ko kuma dutse mu gyaro mu yo butun butuni mu kawo mu aje muna masa wanka muna shahawa mai mai kuma mu zo mu roke shi biyan bukatun jama'a muna fahimta suka ce mu dai na abudu asnaman muna bauta wasu gumaka gumakan ya ɗauki wanda ake daga dutsi ko kuma wanda ake da mi da icce suka ce fa nazallu laha akifin sai mu tabbata muna lazimtar bautawa wa'annan abin jama'a kuna fahimta annabin Allah annabi Ibrahim ya ga wahala lokacin da yake karantar da Musa nan aqida don mu gane idan mutum ya rasa aƙida to kamar zuci ɗan adam ne a ce ga mutum babu zuciya a cikinsa zai rayu dan adam mutum dan adam mutum a ce babu zuciya an tiri maka zuciya kana rayuwa babu rayuwa idan babu zuciya to haka dan adam musulmi idan bai da aqida to ba musulmin kirki bane jama'a muna fahimta to shine sai ya tambaye su miye kuke bautawa sai suka ce mu abinda muke bautawa asnaman gumaka ne kuma fana zallu laha akifina muna dogewa akan bauta wata akan lazimtar wannan abin to sai annabi ibrahim ya musu tambaya sai Allah ya ce
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون Allah ya ce ƙala sai annabi Ibrahim ya ce hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun Allah ya ce sai annabi Ibrahim ya tambaye babansa da kuma tawagar mutanen da aka aiko zuwa gare sa sai ya ce musu wai hal shin eske yasma'unakum istad'un tunda fatadallu laha akifina kuna masu dogayewa akan addu'a da kuma bauta a gare su to wai baba lokacin da kuke bautawa wa'annan gumakan naku hal yasma'unakum shin suna jin abin da kuke gaya musu jama'a muna fahimta ai shine a san ya tambaye su eh ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون to wai shin suna jin ku istibaba addu'a da kuke yi tunda kun ce fana zallu laha aikifina muna dogewa akan bauta kuma da addu'a muna roƙon su sai ya tambaye su to idan kuka zo kuna addu'a shin gumakan suna jin ku aw yanfa'unakum aw yadurrun ko kuma suna amfanar da ku da wani abu a rayuwa ko kuma suna iya su cutar da ku da wani abu a rayuwa abin da yake so ya nuna musu karatu na hankali ba zo da sai an kawo ayi ba a misadilla aqaliya ce ke kama su tunda da kun kun rike su kuna bota musu shin akwai wani amfani da suke iya kawo muku a rayuwa suke jayo muku wani amfani amfani zai amfani da ku a rayuwa ko kuma idan ba ku bota musu ba suna iya su cutar da ku da wani abu to da yake ba su da amsa sun tabbatar da cewa wa'annan ba sa amfani saboda su wa'annan gumakan ba sa ruwan sama ba su suka halicce su ba bacewar basira ce kawai ta same su sai suka ce qalu wajadna aba'ana قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلوا suka ce wa annabi Ibrahim bal wajadna yadda lamari yake mu ma dai wajadna aba'ana mun tar da uwaye da kakanni jama'a muna fahimta mun tar da uwaye da kakanni kazalika yaf'aluna kamar haka ne suke aikatawa annabi Ibrahim ya tambaye su idan kuka yi addu'a suna jin ku idan ba ku yi addu'an ba eske suna ma iya amfanar da ku da wani abu idan kuna buƙatar wani amfani a rayuwa ko kuma suna iya su cutar da ku don ba ku bauta musu ba sai suka ce kai mu ma dai abin da yasa muka rike su da bauta wajadna aba'ana kazalika yaf'alun mun tar da babannin mu uwaye da kakanni haka dai suke bauta wa innan gumakar jama'a wanda bai fahimci addini ba na da da wanda bai fahimci addini ba na yanzu wallahi duk ta hiya su daya ta sha ba hatu kulubuhum zukata su su yi kawa da juna yanzu mutum za ka mai bayani akan ya ji tsoron Allah taron suna sai ce maka ai kakanni da uwaye wajen na aba ana ka zalika ya falona eh mun isa kakanninmu da uwaye suna yi dan haka mu ma sai wani ya ce mai ba a taron suna ya ce kai kace dan shege a shi dalilin shi aya ce ko hadisa ce ayi sai ce a mu da mu iske kakanni da uwaye suna yi amma manzon Allah yayi bai yi ba Abubakar yayi bai yi ba Usman yayi bai yi ba Ali yayi bai yi ba Umar yayi bai yi ba sai a ta kokari a samu cikin tabi'ut tabi'in ana so a danganta wa daga cikin sahabbai shi yasa shi tsarin kafirci a rayuwa da na da da na yanzu kullum duk wanda bai fahimci addini ba tsarin magana su guda ce suka ce ma ibrahim ba wani dalili ba ne kawai babu wata cutarwa babu wani amfani ba sa iya mu komai amma dai abin da ya sa muka doge muna addu'a su mu ma dai mu iska gadin gadin ana yi kamar mutum ne ya taso gidansu ana bori in kai mai wa'azi sai in ba ai mai girka ba kusan girka ko to sai ya ce ai kazalika mu ma sun iske sun iske uwayensu suna yi ya manta nan gare shekara in kai da shekaru baya gare nan da walkina aka tahiya ba haka bane a tsannistuwar an ba mu tarihin walkina aka tahiya to yanzu duk tunda aiki addinin kakanni da uwa yake bi zai dauko ya sa walki kaga in ya sa sai a ce ya haukace amma kuma in ya bi kuma ya bi Allah kuma ba zai iya ba Allah ya kara shirye da mu to shine sai annabi Ibrahim ya ce musu tunda haka ne abin yake qala ara'aytum قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين العالمين الله يتي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون شنكو كنغا أبين دهوكي بوتا ونقوما كان جماعة منا فايتا النبي بيأتي كجيبي أبين دهوكي بوتا ونقوما كان to antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da uwayenku magabata kakanni da uwaye da suka shuɗe akan bautar gumaka dan batar basira mutum ya sassaka abu da kai ne kuma ya zo yana neman wata bukata gare sa inda yake mutum ya aje gunki daga nan ba zai motsa ba sai ka zo ka mai wanka ka sha wa mai amma kuma ka zo ka ne wata bukata sai ce to da ku da uwayenku magabata da suka rigaye ku akan bautar wannan gumakan to dukkanin ku fa innahum aduwwun li tabbas wa'annan gumaka makiyana ne jama'a muna fahimta dukkanin gunki a daga ce duk a wannan abin makiyana ne fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin da kuka doge akan bautarsu ko ku bari ku dawo ku bi hayya ko kuma kuma ku shiga cikin farkikin makiyara saboda Allah subhanahu wata'ala ya sanya a addinin musulunci ba za ka taɓa samu wanda ke imani da Allah ba yana son wanda yake bai imani da Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah Allah ce la tajidu har abada ba za ka taɓa samun musulmin musulmin kirki ba shi yasa Allah bai kawo musulmi ba sai ya ce yu'minuna wanda suka yi imani da Allah saboda kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'min dukkanin mai imani musulmi ne amma ba kowane musulmi yake da imani ba ina fatan muna fahimta duk mai imani musulmi ne amma ba kowane musulmi yake da imani ba shi yasa Allah ce ba za ka taba samun mutanen da suka yi imani da Allah ba suna son waɗanda suke nuna adawa da Allah subhanahu wataala idan kaga mutum yana yana son kafiri sai ga yanzu har mun fifita kafirai akan yan uwa na addinin musulunci wallahi yan uwantaka ta addini ta yi yan uwantaka ta jini ka so mutum dan Allah dan Allah abu ne wanda ke da watan abu ne wanda ake da bukata a addinin musulunci baka ci abinda shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi suke cewa ba maslul mu'min fi tawadihim wa tarahim misalin musulmi a cikin tausaya wa junansu da kuma kauna wa juna annabi ce misalin kamar jiki guda ne annabi ce misalin masu imani kamar misalin jiki ne misalin masu imani a wajen nuna kauna da juna misalin masu imani a gun tausaya wa juna manzon Allah ce kamar jiki guda ne idan wani bangare na jiki ya kamu da rashin lafiya maza ce dukkanin gabobin jiki za su kamu su tanye shi rashin lafiya haka ake son musulmi su zamanto annabi ce almu'min lilmu'min kalbunyan ya shuddu ba'dahum ba'da musulmi da musulmi kamar gini ne sashe sai yana yana karfafa sashe amma sai ya zama to yanzu musulmi yanzu tsakaninka da ɗan uwanka musulmi adawa amma tsakaninka da kafiri arne lahiya lahiya wai ganin kaka akwai wani ɗan abu da zai iya ɗan kawo maka Allah ya sauke to shi ne annabi ibrahim ce fa innahu ma'aduwwun li illa rabbul alamin dukkanin su wa'annan abinda kuka rika kuna botawa annabi ibrahim ce makiyana ne kuma idan ba ku bari ba kuka kuka doge akan bota musu ku shiga cikin bangaren makiyana sai ce illa rabbul alamin wanda yake masoyina shine ubangijin talikai wanda yake muna shiri da shi shine ubangijin talikai wanda ya halicci komi da kowa a rayuwa wanda komi a ƙarƙashin mulkinsa da kuma tasarrufinsa yake jama'a muna fahimta kaso Allah subhanahu wa ta'ala to wani bawon Allah yake cewa laisa al'ajibu mimman yuhibbu mimman yuhibbu Allah walakin al'ajiba mimman yuhibbu Allah ba abin mamaki bane dan kai kana son Allah subhanahu wataala ba abin mamaki bane ba abin azo a gani bane ba abin al'ajabi bane amma abin da yake abin al'ajabi a rayuwa shine a ce na yau Allah da kansa yana son ka jama'a muna fahimta ba abin mamaki bane dan kai ba abin azo a gari bane dan kaso Allah amma abinda yake da ban mamaki shine a ce Allah yana son ka idan Allah ya so ka to kaka damu da duk wanda yake kinka a rayuwa waton ka samu dacewa duniya da lahira ya Allah ka so mu Allah ka ƙara mana soyayyar ka a cikin zuciyar zuciyarmu to annabi ibrahim ya ce shi da wanda yake masoyinsa shine allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ubangijin ubangijin ta kai to da haka ta faru sai annabi ibrahim yake ce musu to kuma ubangijin nan ta halikai sai yake son ya karantar da su tauhidi abinda ba su sani ba sai ce allazi الذي خلقني فهو يهدين na'am والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Allah ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdi annabi ibrahim yana karantar da su tauhidi bayan can waton a cikin suratul zukhruf Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bar- bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani sai ce fa innahu sayhadi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un ya nuna cewa tun da sun riki gumaka suna bauta musu yanzu kamshi makiyi ne gare su tunda babu soyayya tsakanin kafiri da musulmi babu soyayya har abada inda musulmin kirki ne ba za ka taɓa samu shi yana son kafiri ba wallahi musulmi ka so ɗan uwanka musulmi amma tsakaninka da kafiri to ba hana akhlaqa ba amma ka zama to kana son sa to wasu Allah ce ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kuna son su amma ba su son ku duk da kaga turawa suna kawo aid ana kawo wani taimako a ƙasar nan wallahi ba su samu da alkhairi duk yadda za a yi su kawo alkharai da yawa linkin ba linki ana tara telmuka na abinci a kawo don don kaza na kaza da kaza nan wallahi ba su samu a zuciya da baki dai za a nuna ana tare amma a zuciya har abada musulmi da kafiri ba su taɓa zamantowa ɗaya kuma alaƙa su ba ta yi wata soyayya har abada kafiri biyun na musulmi soyayya bai son musulmi kuma Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani amma ka ga dan wawan je ka ga mutum shi a'a bai yarda ma da mutane ba baƙaƙe nashi musulmi sai dai wanda suke kafirai Allah ya kare to annabi Ibrahim yake cewa ku gaba ɗayan ku na barranta da abin da kuke bautawa kuma na barranta da ku sai ce illa allazi fatarani amma wanda nake da aliyas da shi shine wanda ya kaga halitta ta fa innahu sayahdi tabbas shi shine zai dora da akan tafarki majalici duniya da alkiyama sai Allah ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un sai annabi Ibrahim ya sanya wata kalma ce mai wanzuwa a tsakanin su dan dai su dawo su gane cewa bin Allah shine tafarki na ribanin to sai nan annabi ya ce musu allazi khalaqani ubangijin talikai idan ba ku gane shi ba shine wanda yake allazi khalaqani wanda ya halice ni tunda dukkanin ku cikin nan babu wanda ya kaga halitta ta ko kuma akwai babu zaka wanda ya halice ni shine ubangijin talikai kuma fa huwa yahdi shi zai dora ni akan tafarki madaidaici jama'a muna fahimta shi ke shirye da wanda ya ga dama kuma ya batar da wanda ya ga dama sai ce wallazi huwa yut'imuni kuma shine wanda yake ciyar da ni ma'ana yake arzikta ni abincin da zan ci Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake arzikta dan annabi Adam babu wani wanda sai arzikta dan annabi Adam fa sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad yace inna Allah yajma'u khalqal insani fi batni ummihi 40 yawma Allah yana tattara halittar dan annabi Adam cikin cikin mahaifiyarsa a mahaifar mace a kwana 40 nutfatan yana digon mani sun mai kunu alaƙatan mislu zalika bayan digon mani ya yi kwana 40 cikin mahaifin mace sai Allah ya juyar da shi sai ya koma wato jini kutankwacin kwana 40 sun mai gudu mudukatan misal zalik sannan kuma Allah ya juyi da jinin ba arba'in na uku ya koma tsoka kwana arba'in da kuma a ƙara canza shi a sa ƙasusuwa lokacin da ya cika wata shida sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci da a sanya masa rayuwa idan aka ƙare halittarsa sai mala'iku su ce ya Allah an ƙare namiji ko mace sai Allah ce namiji ne sai cikinsa sai a ce feminin ko kuma a sa cikin cikin garso an riga an kare a lokacin ne shi yasa akwai lokacin da ko an ji an yi ego ba a gane komi eh to annabi ya ce idan aka kare halitta da annabi adam aka busa masa sheda sun mai yi umar bi katibi arba'a sai a umarci mala'ika da ya rubuta abubuwa guda hudu bi katibi rizqihi bikatibi ajali na harin ajalinsa za a rubuta yaushe za a aihe shi yaushe zai zo duniya kuma yaushe zai bar duniya kafin ka zo duniya Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta ya tsara ga ranar ka barin ga duniya wallahi kuma wata ranar in ta yi dukkanin ga in an taru billahi lazi babu wanda sai hana maka ta wajen Allah subhanahu wata'ala bikatibi ajali a rubuta ajalinka wa rizki sannan kuma a rubuta arzikinka duk abin da za ka ce ton nawa za ka sha na ruwa wajen Allah sai ne sha'i biyu abinci shinkawa ton nawa za ka ci maka dan kartu na za ka ci a riga a rubuta numfashinka na rayuwa wajen Allah shi ma kilgagge ne shi yasa wani lokaci ka ga mutum gashi ya kwanta bai da lafiya ana jiya idan ruwansa suka kare da Allah ya kaddarta zai sha a rayuwa yana numfashi amma kuma sai ya kwana uku bai sha ruwa ba saboda shi bai da sauran ruwa a duniya sun kare jama'a muna fahimta to bayan an rubuta arzikinka to kuma wa amalihi da aikinsa wani irin aiki za ka yi a duniya kakin ka zo a riga a rubuta dan kwadago za ka fito ko dan kungiyar waran halla ko dan dagon goma shan karantarwa ko menene a riga a rubuta sannan kuma dan aljanan da dan wata gaba da an rubuta to shine annabi ibrahim yace wa huwa alladhi yut'imuni shi ke ciyar da ni kaga ashe me ce muku ku rage aihuwa saboda ka ku kasa ciyar da kanku ba suke ciyarwa ba inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin shi Allah shi ke azabtawa amma yanzu an samu wasu wawaye daga cikin mu tunani cewa in aka yi yawa yawa yana ka ka taba ganin da yawa kawo talauci har abada ai gidan da kaga akwai famiji yawa to alamun kaga kowa zai iya kawo tashi gudunmuwa kenan amma yanzu in dan daguda gari ka tallin dan daguda misali kuma ka girma yaushe ya kula da kai yaushe kula da mata dai ba haka bane amma in ka tara da yawa duk cikin su in sun abin nan to ba a rasa wanda zai kawo maka gudunmuwa zai kawo ɗauki cikin gida jama'a al'umma rahama ce al'umma rahama ce amma ka zauna Allah ya sauwake lahi da yawa daga cikin mutanen barikin mu tunanin su an riga an juya musu tunani shi gani yake a'a kamar a iya salar ke shi haka yana tuwe ga wani tudu yana tushe kuri da turasan mil amma gani yake wai in matar shi tana saurin aihuwa talauci zai kara shi da turasan mil bai iya rike bace bai iya rike dan dawo ya mance turasan mil kina waye ya kaddata musu zai same su Allah dare dai Allah zai iya sa gaba ɗaya sai aikin ma a kore shi to annabi ibrahim yana karanta da tauhidi sai ce huwa alladhi yut'imuni wa yasqini shike ciyar da ni kuma shike shayar da ni shike yassare min hanyoyin tafiya neman abinci shi yasa wallahi bayan Allah mu dinga godewa Allah idan kana son Allah ya ƙara maka a cikin neman abincin da kake yi to ka zama to mutum mai godiya wa Allah subhanahu wataala yanzu wani yana cikin biro yana shan sanyi da kilin mota sanyi gida sanyi biro sanyi bai taɓa tunanin akwai wani bawa Allah da sai ya fito cikin rana yake samun abinci ba kuma ni da kai muna da muna tana so muke mu kai wance niya kuma ga wasu dubu mun biliyankin da ka tsere musu wata rana wani bawan Allah yana tare da wani mai iko suna cikin mota ana zafi ya tadda sanyi ya ce mai wani ka ji tsoron Allah ya ce aka yi ya ce wancan da kura ira tura irin masu sai da kayan nan mangoro cikin zahi ana zahi da azumi ya ce kaga shi wanzu dole sai ya hito ya kai yawo ya samu abinci ba kai kuma ba damuwarka ba shiga zahi za bai dame ka ba to in ka tuma ni'imar da Allah ya maka akan ka sai ka gode wa Allah Allah ce wala in shakartum la azidannakum ya dafa ku gode ma Allah sai Allah ya kara muku sai annabi Ibrahim ya ce wa idza maritu idan kuma Allah ya kaddarce da rashin lafiya sai ya danganta rashin lafiya da kansa bai danganta shi daga Allah ba sai ce idan kuma ne rashin lafiya wa yake sa rashin lafiya Allah jarabawa ce ga annabawan Allah sun yi ga irin annabi ayyub ga shugaban halitta ya yi rashin lahiya alaihi afdalu salatu wa atammu taslim to yace wa idza maritu fa huwa yashfi idan na kwanta ban da lafiya wanda ke ba da lafiyar nan shine Allah subhanahu wataala duk doktor kin duniya ya kadan ya samu maka lahiya wallahi sai Allah ya ce ta samu sannan za ta samu likita hanya ce ta samun akhdhu bil asbab rikon sababi ne amma kad tunaninka ya baka cewa zuwa likita shine zai sa ka samu lahiya daga lokacin da kake tunani in ba ka ga doktor ba babu lahiya to an samu matsala cikin imaninka shi Allah shi ke bada lahiya duk likitocin duniya babu wanda isa ya kara maka lafiya babu sannan ce wallazi yumituni thumma yuhyi kuma shi ubangijin ta halikai shine wanda zai karbi rayuwata tuna aina ina yanzu yana raye yumituni zai kashe ni zai karbi rayuwata thumma yuhyi sannan kuma ya rayar da ni bayan wani lokaci kuma sai ya zamanto idan aka tashi kiyama sai gashi kowa an tashi abul anbiya annabi ibrahim shine mutumin da za a fara sanya ma tufafi a gobe alkiyama kowa zai tashi tsirara wanda za a fara sama tuwahi shine annabi ibrahim sai annabi ibrahim ce wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma ina kwadai ina tsammani ina ina son ina kauna daga Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta min kurakuraina yau mace a inin alkiyama yau mace bi ma'ana yau mace sa ranar da za a yi sakanya ranar da kowa zai ga aikin da ya aikata in alkhairi za ka ga alkhairi in ka aikata shari kuma za ka aikata shari za ka ga shari jama'a muna fahimta annabi ibrahim ya ce shi ne wanda nake sa rai zai gafarta min kurakuraina na da tabbacin Allah in ka roki Allah zai gafarta maka to wani irin laiye annabi Ibrahim ya mulanta ya roki Allah ya gafarta masa dan adam ajizi ne amma malamai suka ce annabi ibrahim ya yi tauriya guda uku shi yasa a irin alkiyama ma zai zai nemi yin ta zai zai ce nafsi nafsi shi ma ta kai ne yake ta kai ne yake a cikin da'awa ne ba ya ga wasu maganganu wanda kuma a zahirance in ka diba haka nan ne amma kuma sai ya ɗauka kamar ƙarya kamar tauriya ce yayi shi yasa a gobe alkiyama shi ma kansa yana nafsi nafsi ta kai ne yake to yace yana sa ran Allah ya gafarta masa abin da ya aikata a yaushe yau maki a inin alkiyama wannan annabi ibrahim kenan ya karanta da mutane mai tauhidi sai kuma ya ce rabbi habli
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين rabbi habli hukman annabi ya ce rabbi ya ubangiji yana addu'a ya ce rabbi habli hukman ya ubangiji kai min kyauta ka bani hukman imamu ibnu abbas radiyallahu ta'ala an ya ce wa huwa ilm ya ce ya allah ka bani ilimi daga cikin malaman tafsir suka ce annubuwata wato alhukum bi ma'ana annubuwa ya Allah ka bani annabtaka ya Allah ka bani ilimi da annabtaka annabi Ibrahim yake addu'a shi sa kai ma ka dinga roƙon Allah ya baka ilimi mai amfani jama'a in za mu roƙi Allah ilimi mu roƙi Allah ya ba mu ilimi mai amfani da akwai ilimin da bai da amfani jama'a muna fahimta ka roƙi Allah ya baka ilimi mai amfani sai ce rabbi habli hukmun ya Allah ka min kyauta ta wato ilimi da kuma annabta daga wajenka dan ba wanda ke ba da ilimi sai Allah subhanahu wataala shi Allah shi ne ke yin mutane daban-daban kaga wani gashi nan da an zo karatu biyawa dai ya rike wani sai ka ƙara maimaitawa sai ka maimaita kayi da gaske sannan shi rike wannan haka Allah ya ga dama dama Allah ya mutane daban-daban alfurukul fardiya kenan ba ta yi wa dukkanin mutane a zamanto daya a'a dole sai an samu wani gahi dolona wani saga wani wawa wani jaki ga dan shi da kwalba kullum aka kunkusa shi ne darni a an samu matsala wani kuma da aiko kunkusa shi ne firimi to mu roki Allah ya ba mu ilimi wanda yake da amfani ilimi mai amfani shine wanda zaka kokarin ciyar da addinin musulunci gaba duk karatun da kai kana aika gudunmuwa wa addinin musulunci amma ka je kai karatu ka koma karkashin tabul babu aikin komi sai kwas ana gam ana iskarabul an samu matsala shi gani yake a'a kawai harka addini ta malamai ce shi a ne to ni da nake fakusonar ina aiki me da me alaka ta da addini me alaka ta da addini wallahi ka je kiyama ka gane cewa akwai alaka me karfi tsakaninka da addini dan dai kai wasa ne kowane dan adam yake iya kawo gudunmuwa wa addininsa cikin aikin da yake aikatawa na na rayuwa dan kasuwa yake iya kawo gudunmuwa a cikin aikinsa na kasuwanci ma'aikacin gwamnati yake iya kawo gudunmuwa eh jandama yake iya kawo gudunmuwa polis yake kowa yake akwai irin gudunmuwa da kake iya kawo wa addininka to da kowanne musulmi amma aikatar da yake aiki yana kawo gudunmuwa a rayuwa wallahi da musulunci ya wuce walakanci kuma ya ci gaba a cikin ƙasar nan ta Nijar amma ka dibe da musulunci yake zama rayi a Nijar musulunci ma rayi ne mun yi kawai ko biye da musuluncin kowa dai in kaga dama kai kaga dama ka bari daga cikin sharrin lifestyle da ke da aka ɗora mana kina Allah ya shirye mu sai ce rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihin kuma ya Allah ka hada ni da mutanen kirki yace ya Allah ka hada ni a cikin da mutanen kirki ai fi dunya wal akhirah nan duniya da kuma lahira in zaman to mutane ke abutaka da su mutanen kirki ne kuma gobe kiyama in zauna tare da mutanen kirki annabi muhammad hadisin imam al-bukhari manzon Allah sallallahu ya kasance yana roƙon Allah yana cewa Allahumma ahina muslimina wa amitna muslimina wa alhiqna bis salihina ghayra khazaya wala mubaddin wala mubdilina manzo Allah yake roƙon Allah subhanahu wataala yace ya Allah ka raya mu musulmai kuma ka kashe mu musulmai sannan kuma ka hada mu tare da mutanen kirki a gobe alkiyama su waye mutanen kirki annabawan Allah salihan bayi shuhada su ne mutanen kirki amma sai kaga abin al'ajabi mutanen mu ne yanzu sai mutum ya ta addu'a biyar roƙon Allah ya hada shi tare da mutanen kirki shi yasa kullum bai kare yan hasada da makiya cikin fada abin da yake roƙon Allah dai Allah shi bashi dai kuɗi Allah ya akwai wanda bai taɓa addu'a sai ya roƙi Allah ya bashi kuɗi ba shi dai kuɗi su samu sai Allah ya bashi kuɗi kuma zai shara shi tare mutanen banza ga kuɗi sun samu amma bai da abokanin za su bashi shawaran ya yi aikin alkhairi da kuɗinsa sai dai kawai ya koma zai da matan aure yin mutane a lalata an koma shaye-shaye ba zai iya ɗaukar kuɗi ya sanya a cikin aikin Allah ba amma da an ce ana kokowa da balo to duk kuɗi shi tana su ƙare ba ya kai karuwa biyar kowace kuma duk wata jefan sikinta daban duka kuma sharrin mutanen banzar suke tare da shi jama'a zama da mutanen kirki akwai daɗi shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasu da ke cewa zama da mutumin kirki kamar misalin mutum ne mai ce da turare idan aka buɗa kaga ana iya a baka ka shafa ko kuma ka jikanci ko ba dai komi idan kana tare da misal turare duk an buɗa da aka yi maka zan turare an fesa maka ko kuma a fesa ka jikanci baka amfana ba ka ji daɗi a rayuwarka amma misalin mutum abokin banza misalaci kamar misalin kana wajen makeri ne in ba a cika ka da wari ba kakin ka taso an kore maka riga wajen zuga ana zuga wuta na tashi kafin ka diba riga ka tabo ne to haka zama da abokin banza yake kuna tare da shi ba zai taba sa ka hanyar Allah ba duk abin da zaka yi na sako wani wa aboki shi da cewa mai zuwa da ka dauki da faski ta tota wa isa ka gane wani abu da kusan yake ne wa iska ya taba kwanciya da ita shan jikinta ka doka wa iska ka gane wani abu abokane wake gaya wa abokane wannan ya Allah ka ƙara haɗa mutanen mutanen kirki karwa da mutanen banza gashi mutunan gashi da matsayi a aikin gwamnati amma kuma abokane su zama mutanen banza duk yadda za a yi tankwara a yi cuta a ci kuɗin al'umma su za su ba shi shawarar ga yadda ya kamata a yi sai a kasa a basu nasu rabo billahi irin su ne aka zo kiyama yal'anu ba'dhum ba'da sashi na tsine masashi yace director ai kai kacce bi sada ce kai kake ai kai kacce bi kaza sai ce ya Allah kai a tsine musu wal anhum la'anan kabira ya Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma aboki shi yasa in zaka abu zaka ga sanwa zaka yi abu da shi annabi ibrahim annabin allah ne wa ya roki allah ya hada shi da mutanen kirki duniya da lahira ina da ni da kai da ke ki roki allah ya dake da abokiyar ta kwarai wata wadda kaga gidan mijinta tana rikici wallahi sharrin abokare ne sharrin abokiya ce wallahi mazan yanzu sai kin tahi tsaye tun kina yanzu ki ware abin da kika wara tun kina ke kadai dan da ya karo ku biyu yanzu shikenan kuma hankalin shi harbi gida biyu tun ba ta sata sai a warsa tana sata ce ki dinga sashi ya kaza sai ga yanzu hatta koma in kaga tana maka fara'a tana dariya wallahi ku take so akwai wanda shi ya san da mata tai in ta ga ta a fara'a da dariya billahi ladi akwai ta bukata wannan ba musiba bace kuma sharrin kawa wata kuma da an mata kishiya kawayen su za su zo su dinga zuzzurata su zuzzurata wallahi hakin ta hitsa in ba haka nan ba ko ta hidda ki ku kuma ta mallake shi ki an an kare da ki me za a yi ai wallahi yara yara yanzu ba a barin su eh ta isa ki da gidanki tarba ki da tarba ki da diyanki tarba ki da mijinki ta manta ho ita uwarta can gida ho su hudu suke fa kuma ba a raba su ba fa ta mance Allah ya rama da sharrin abokanan mugayen abokanai kana biye da Allah in Allah ya sa abokin ga mutunan banza ne sai ya kama ka sai saka ta lalahayya Allah ya kare mu annabi Yusuf shi ma ya roki Allah ya ce ya Allah ka danta da mutanen kirki nan duniya da gobe alkiyama a ce gobe kiyama ga ka cikin fadar manzon Allah kuna hira abinda daɗin jama'a kaga tare da su abubakar umar aliyu usman eh zubairu bin awwam su talha ga su aba huraira rawin hadisi abdullahi bin mas'ud masanin alqur'ani ana zaune fadar manzon Allah ana hira akwai abin da fi wannan dan Allah ya Allah ka hada mu da su a aljanna ya Allah ka hada mu da su a aljanna ya Allah ka hada mu ka sanya muna cikin yan fadar manzon Allah gobe alkiyama a aljanna jama'a manzon Allah yana da yan fada gobe alkiyama za a zo a zauna a yi fira kuma a kai wa Allah ziyara kasuwa ce haka manzon Allah ya gai akwai rada ake cin kasuwa a aljanna yan aljanna maza za su kai wa Allah subhanahu wataala ziyara tare shugaban halitta annabi Muhammad za a zo a yi fada wajen Allah subhanahu wataala a yi fira da dariya cikin aljanna maza ce kafin ka dawo gidanka a aljanna an gyara maka sahu an daidaita ka an ƙara maka kyawu akan kyawun da kake shi a da mutanen kirke kenan da annaba suke roƙon Allah ya hada su da su ya Allah mu ka hada mu da irin wa'annan mutanen kirki a gobe alkiyama kuma ka ƙara hada mu da sunan duniya ka kare mu da duk wani aboki shaidani baka gane sharrin aboki sharri ne sai in kana tare da ilm ko hdn kake gane cewa mu alalan aboki yana tasiri kware da gaske akwai wanda shi wa aboki ne daga lokacin da suka samu baka sun bar sallah kenan sun zai iskan gari sun koma jami'a su kazu babu sallah sai lalata ɗiyan mutane sai bakar soyayya bakar wahala kullum cikin me sa shi bai taimaka ma uwa ce ba bai taimaka ma uba ne ba bai taimaka ma kanan uba ne ba amma kuma kamar kaura uwa ce kullum shi da yake doki kuma babu aure tsakanin su Allah ya sauke to sai annabi Ibrahim ya ce ya Allah ka sanya ni cikin mutanen kirki kun bayan ka bani annabta sai kuma ya ce waj'alli waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im واغفر لأبي إنه كان من الضالين Allah ya ce waje alli lisana sidiqin fil akhirin annabi Ibrahim sai roki Allah bayan ya roki Allah ya bashi annabta ya hada shi da mutanen kirki nan duniya kuma ya hada shi da mutanen kirki a gobe alkiyama sai ce waje alli lisana sidiqin fil akhirin ya Allah ka sanya mutanen kirki su dinga yabo na bayan na mutu a dinga faɗin alkhairi bayan na mutu jama'a muna fahimta wallahi ba abin da ya bayan ka bar duniya ana ana gain alkharranka to shine sai annabi bayan roki Allah ya ce ya Allah ka sanya bayan Allah na gari bayan na mutu su dinga gain alkharrai na ba sharri na rayuwata ba ba za ka faɗi alkharranka ba a duniya sai ka zauna tare da mutanen kirki in abokanan banza da ke zaune da su a biro kuna cuwa-cuwa sai ka mutu tan ga wata harka ne kamar da aike a cuci al'umma sai a ce ka ina akwai ɗan iskan gawa ne wallahi da harka ta yi kana kabari kwance ana ana ana ana faɗin aikin ka na sharri wani kuma in ina kan ma nemo mata sai a ce ka ina lokacin da akwai wani na kana fa kabari ina akwai lokacin wani na kuɗewa ta wallahi sai ya yi kaza da ita wannan musiba ce to sai annabi ba ya ce ya Allah ka sanya in aikata aikin alkhairi da in na mutu mutanen kwarai za su dinga ganin alkhairina jama'a muna fahimta kabar abin kwarai ya fi kabar abin da za a dinga ganin tsiyarka a rayuwa ba za ka kuma bar abin ba za a dinga faɗin abin kwarai ba dole sai ka zama tun mutunan kwarai ka zo na tare mutanen kirki sai ce waje alnimin warfata jannatin na'im ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda za su yi gadan za su samu gadan jannati na'im aljanna ta ni'ima gida wanda yake babu gidan da ya fi shi wannan gidan babu shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa talaka tilik a aljanna wanda ya fi kowa talauci cikin aljanna gidansa kamar girman duniya su goma Allah ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'abduha as-sama'i wal ard sai ce uiddat lil muttaqin ku yi gaugawa zuwa ga wata irin aljanna wadda fadinta Allah ce ardu sama'i wal ard fadin sammai da kasai da wa aka tanada sai Allah ce uiddat lil muttaqin an tara ta da masu imani to annabi ya ce ya Allah ka sanya ni ina cikin waɗanda za su yi gadin aljanna ma'ana waɗanda suke ɗan aljanna ne jama'a mu roki Allah ya sanya mu aljanna annabi ce za ka roki aljanna ka roki Allah ya sanya ka alfirdaus ta ce a'ala wa a'laha alfirdaus mafi kololuwa cikin aljanna ita ce firdaus wanda can ne fadar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake to ya Allah ka samu mu gaji aljanna sai annabi Ibrahim ya ce waghfir li abi ya Allah ka gafarta ma babana malamai suka ce wannan yana nuna mana cewa haƙƙin da uba yake da shi akan ɗan ɗa shi ne ka zamanto mutum mai babanka addu'a kuma duk yadda babanka ya kauce hanya to kaka kuskura ka saba masa matukar ba ya umarce ka bane akan kai ma ka sa'a Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta biyan uwaye yi musu da'a wajibi ne yi ma uwaye da'a wajibi ne Allah ya umarci akan a kyautata ma uwaye uwa da uba wallahi ba abin wasa bane balma idan kana son zaman ka lafiya haduwarka da Allah a wani hadisi maza lake cewa mutane wasu mutane guda uku Allah bai jinkirta musu azaba eh Allah bai Allah yana gaggauta musu azaba tun duniya mutane guda uku maza Allah ce ana gaggauta musu yin azaba tun nan duniya tun duniya za su ganin abin su girba daga ciki akwai duk wanda ya kuntata ma uwayensa a rayuwa idan kana son ka ga duniya gari ya maka zahi sama zahi ƙasa zahi gabas zahi yamma zahi ya zama to tsakaninka da uwayenka ba a shiri ka samu matsala wallahi billahi lafi duk imani duk sallah da kake yi Allah ya saka kai da abuka siddiq sallah inda tsakaninka da uwayenka ba ka shiri wallahi aikin maza kake yi matukar ba sun umarce ka bari akan sabon Allah su uwaye kyautatawa ake yi ka dibi babar annabi ibrahim kahiri ne wa bautar gumaka yake yi amma ga annabi ibrahim yana roƙon allah yace ya allah ka gafarta mu babana innahu kana min ad-dhalin tabbas yace babana ya kasance cikin mutane wanda suke min ad-dhalin matattu to annabi ibrahim ya ta roƙa ya ta roƙa baban shi allah subhanahu wataala amma a ƙarshe sai allah ya dakatar da shi saboda shi idan mutum ya mutu yana kafiri to babu addu'a a kansa idan mutum ya mutu yana bori in ka zo tare da saka sai daga ce Allah ya cikan musulmi su dai musulmi Allah ya cikan su to shi musulmi ne haka ba musulmi ba eh amma kai masa addu'a kai lai eh kai ma dan bori addu'a ya mutu kahiri yana bori kai bai addu'a kai lai Allah ya hana wa manzon Allah yayi wa mushrikai addu'a ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره addu'a wa mushrike Allah ya hana tsayuwa akan kabarin sama Allah ya hana daga inda ka zo to zaka zo kai wadiyar sa jaje kai haka lokaci yayi to Allah ya cika musulmi Allah dai ya cika musulmi har shi ba ya cikin musulmi to annabi Ibrahim ya roƙa baban shi addu'a yace ya Allah ka gafarta mu babana to shine a cikin suratul mumtahina Allah subhanahu Allah yake cewa laqad qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah shay'a min shay'a annabi ibrahim ya ce kawai dai la astaghfira naka zan roka maka gafara mutuka Allah bai hana ni ba kuma Allah ya hana daga babu addu'a tsakanin mushriki da kafiri amma a matsayin ka babanka na musulmi to ka dinga wasu addu'a wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira ka dinga addu'a kana roƙon Allah baba ya haita kasuwa ya Allah ka hore yau a kawo kaji mu ce kashi mu sha izbudik ya halitta kai babanka addu'a amma sai dai kullum ka ta roƙon Allah shi baka kaza shi baka Aisha kuma ga Aisha babanka na ta kula da kai rashin adalci ne wannan ba maka da haƙƙi aka kai ka dinga masa addu'a lokaci yayi sai ce wala tuhzini yawma yub'athun ko sun yayi da daga nan za mu kwana sai gobe insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh